alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya Allah Ubangiji subhanahu ta'ala da Allah ya kama wannan rana ta Laraba sha biyar ga watan almaharram hijiran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyu ga watan takwas dubu biyu da ishirin da uku miladiya wanda za mu saurari ci gaban fassaran littafin badamasi wanda yake wannan shine zama na biyu kenan insha Allah wanda za mu saurari zan baitukan littafin badamasi din daga alaramma malam adamu katubu kuma gidan shumal usman mai tantabarai kusfa wanda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilatu shekul islam wasu adatul anam maulamma shekul usman bin shehu idris radiyallahu ta'ala anhuma kusfa zare city akan mutumula bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من البعد والهجران النفسية أشرفت على أدم لولا التسبر أتلفت ومثنها وقلبي لو أتلبين قدرمت فيك بدي نار القليئة أدرمت تماثل في تسعيد زهرتها النهضة ترادفت الآلام تتراءل الولا من أذر ما بي قدر كنت إلى البلا وما لقيت قلب عيني كريهة من جلا فقد لبثت نفسي من البين والكلا فبوج مزاري يا أحبتنا مردا شدت عذابي في المحبة أعذبا بفرد غرام للمحبة أوجبا ولو كان موتي من حياتي أقربا شربت بأني لا أزال مؤذبا بنار هواكم لا أديء له شرطا ما بتكم بالقلب نور لها أدا بها أرتجي تمهيس ذنبي الذي مدى هببتكم إجما وما كنت مؤردا وما زلت في دهري أراس لكم ردا وتعذيبه عذبا وحكم الهوى إسلا فأنا بكم قلبي مدى الدهر ما لوى ولو أنه يسلى بهار لزال جوى ففيه وحق الحب غيرك ما سوى فلا تخشى بعد الحب منهم أخ الهوى عليك مدى الدارين بعد الرضا سخلا كرمكم الله
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأبلي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين insha Allah muna cikin littafin shi Muhammad al-Badamasi radiyallahu wanda yi ta akan sanin lugga da kuma yabo na annabi Muhammadu sallama yau za mu tashi inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim min al-bu'di wal hijrani nafsiya ashrafat min al-bu'di wal hijrani nafsiya ashrafat ala adamin laula tasabbura atlafat wa muzna hawa qalbi law atul bayni qadramat fa fi kabadi narul qadiati udrimat tumasilu fi tasidi zubratihan nufada shi Muhammad Badamasil zalanhu nan yana bayani ne akan abin da ya shafi damuwan shi da shauƙin shi ga madina da annabi muhammadu sallallahu da hausa ku duba da kyau yana cewa ni zuciya na ta shiga halin gargara zuciya na ta shiga halin gargara ba don komai ba sai saboda nisantan tsakanin garina da garin madina zuciya na ta shiga halin gargara ba don komai ba ba don wani abu sai saboda nisantan garina da garin madina kuma gashi ni kuma na kasa yin hijira ni ma in bar garina in je garin madina da ba din na kallafa ma kaina haƙuri ba gaskiya zuciya na da ta mutu da ta hallaka saboda mene saboda rashin zuwa na garin madina saboda rashin zuwa na wajen annabi muhammadu sallallahu to misali ga nan ni ne min albudu wani jira nafsiya ashrafat nafsiya zuciya na shine kamar ka ce raina shine raina shine zuciya na ashrafat ta shiga halin gargara ba na ɗaukaka na asharfa ba ba na asharfa na ɗaukaka ba ne zuciya na ta shiga halin gargara wata ma'ana na shiga damuwa kamar ma zan mutu kenan saboda damuwa zuciya ta shiga halin gargara min alfodi saboda nisan tangarina da garin madina ina ma da a ce a madina aka haife ni eh ta gashi mu yan zariya ne an haife mu a zariya ina ma da can hatu a garin madina ne to wannan nisan da ke tsakanin zaria na jihar kaduna kasan najeriya to wannan nisan da ke tsakanin ta da garin madina to yana damuna kuma gashi kuma wani hijira ne ban kuma yi hijira na tafi ko ta halin ya ko a kafa ko ko a ƙasa ko a keke ko a mashin ko a jirgin ruwa ko jirgin ƙasa ko jirgin sama ban hijira na bar gari na na kuma garin madina na tare ba mu abin da ya sa ban je ɗan ba a la'adanin saboda rashin kuɗi saboda rashin kuɗi rashin abin hannu tun da makan za a je sai an biya kuɗi musamman a yanzu sai an biya kuɗin jirage kuɗin menene kuɗin menene ko a la'adanin saboda rashin kuɗi lawalar tasabbura da ba na kallafa ma kaina na tilasta ma kaina haƙuri ba ne ta saburu wato ba ce dabarun na haƙuri ba ala dabarun na tilasta ma kaina haƙuri ba shine ta saburu sabur shine haƙuri laula ta saburu dabarun na tilasta ma kaina na kallafa ma kaina yin haƙuri ba a talafat datin zuciya na datin na mutu mana ne datin zuciya na ta mutu wa muzna hawa qalbi nau'atul bayni qadramat ai na ce muku baitin na tilasta ma kaina yin haƙuri ina lallashin zuciya da yawan yin annabi salati da yawan yaban annabi da yawan shirin maulid sallama ina ganin cewa kullum muna tare da shi ina lallashin kaina da wannan salatan da tarurrukan wa tun lokacin da lau'atul bayni an gan shi ko tun lokacin da lau'atul baini raɗaɗen nisantan tsakanin garina da garin madina raɗaɗin wannan nisantan albayin shi ne tsakani ko to shi ne tsakanin garina da madina to nisantan lau'atu shi ne raɗaɗi da damuwa albaini na nisantan tsakanin garina da garin madina ita wannan raɗaɗin ita wannan damuwan kadramat ita ne hakika ta jeho soyayya na salama na haƙulabi ya yi faɗa cikin tsakiyar zuciya na wato tun lokacin da wannan raɗaɗin nisantar nawa ya taso kuma ya jeho soyayya na salama ya faɗa cikin zuciya na tun lokacin nan nake cikin damuwan nan lau'atu kaga wani balaga ko lau'atu raɗaɗin albain wannan nisantan tsakanin da garin madina an gane nisantan raɗaɗin wannan nisantan to shine kuma ƙarrama ta ta jeho soyayyen annabi muhammadu sallama dole sai faɗa na hau ƙalbi sasanin zuciya shine faɗa tsakiyar zuciya na kuma bayan wannan raɗaɗin ya jeho min soyayyen annabi kuma ta faɗa cikin zuciya na kuma fi kabadi narul kadiyati kuma naru wani wuta amma alkadiyati ma'ana shi kuka ce udurman narin kuma an kuma hura wuta wutan kuma alkadiyati mai yanki kayan ciki to shi ma wutan an hura ta fi kabadi a cikin hanta na wutan soyayya na salama wato soyayya ne mai zafi soyayya ne mai ƙarfi soyayya ne mai kauri aka zuba cikin zuciya na fafi kabade na rigade yati an gan shi gawon naru aka can ƙarshe odiriman naru an kuma hura wuta wutan kuma algade yati mai yanki kayan ciki mai yanki hanji ka sa akwai abin da za a sha na magani ko na guba da dandana zai tsotsanka yanki haka ake ciki gawon to ni na to ni wutan na sai annabi ne aka aka turo shi aka jeho shi aka hura ta aka hura wutan uzur ban narun mana an hura wutan shine narun wuta uzur da aka hura ta mal gadiyati me yanke kayakin ciki su hanji su hanta su kunhu su sai fa yakan yanke su to fafi gaba dai to an hura su a cikin hanta na kuma wutan fa ba faɗan kaɗan bane fa na ana ana shaɗa kan soyayya annabi ne ba wuta ne wannan wuta namu na nan duniya ba na an gan ce na rubuta a wajen soyayya sunan shi a matsayin haske ne eh amma nan ban fasara na dan fasara ne da nar din inda tafi abin nan narun wannan wutan da aka urban aka hura ta algadati me yake kayan ciki aka hura kuma fika badi a cikin hantana wannan wutan ba fa mai sauƙi ne ba to masu lafi tas'idu zubratiha zubratiha rugujin shine tas'idi ƙaran zubratiha ruguginta tas'idu zubratiha ƙaran rugugin wutan amma fitar na sunan salam ne to ƙaran rugugin to masu lunnufuda yana kama da ƙaran bindiga kaji an buga an ce daram rigirgi amma wutan na soyayya ne zoye kuma na annabi muhammadu sallama na gani narin alkadiyati uzurimat fi kabadi min albu'udi wal hijrani nafsiya ashrafat nace raina ta shiga halin gargara ba don komai ba sai saboda nisantan tsakanin garina da garin Madina kan anan karka ce saboda nisantan tsakanin da annabi garin annabi ya nisance ka sai na nisance ka kana kana mumini kana sallah kana tahiya kana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kana salati to kada ka ce nisantan ka da annabi sallama mhm to ala adamin laula tasabburu utulifat wa muzna hawa qalbi law atabaini qadramat fa fi kabadi na qadat udramat to ma sulfi ta ida zubrata hannu na fada tasir zubratiha qaran rugujinta na wannan wannan wannan wutan soyayyan to masu na faɗa tana kama da ƙaran bindiga nan harba ta da jifin wuce na rika ɗiyati shi wani kace wuta na wuta na soyayya ba na fin wuta ne na wuta mai ƙwani wuta ne irin irin wuta na nan duniya ba a narin hafce na soyayya annabi hafcen kuma mai ƙarfi alƙadiyatu mai yanke hijabai to wannan hafcen mai yanke hijabai wanda mutum zo dare da yana gida yana ganin annabi ko da yaushe wa kana yaran nabiyya fi hali qadatin wa laysa yajibu anhu min idara darfati wa yasaluhu an kull amrin yuriduhu fa ya rad warisni maqam wasilati wa yasabu al-ithnaini ma yawm jum'atin wa ma hum min al-amlaki iddatu sab'ati ya katabi azami man yarahu bi birqatin bi annahu min ahli al-jinani bi ru'yati mutum ga wannan mukamin ya ga amsa a bayyane to an samu shi wannan hasken kenan an ji shi hasken an hure wannan hasken an hure wannan hasken mai yanke hijabai wanda mutum sai mutum yana sa'a in yi bacci sai ga annabi a bayyana a bayyana ma sai ga annabi yin shi an hure irin wannan a cikin zuciya na an shi ne asalin bayanin asalin bayanin kenan shi ne a diwanin shi bayan kisan hawa a karabar tazkar kalbi na gani ya ce kunamai kunamai na salatan annabi sun tare a cikin zuciya na to irin wannan ba kunama ne wannan da mai dani ba wancan kunama ne na ƙara soyayya annabi ba kunama ne wannan na zahiri ba ya ce ƙarin wannan hafcen to masu lufi ta tsi da zufarti hannu faɗa ƙarin hafcen kuma tana kamar ƙarin bindiga ce tara da fatal alamu تترى على الولاء ومن أذن ما بي قد ركنت إلى البلاء وما لقيت عين القريحة من جلن وقال لبثن نفسي من البين والإلاء وبود مزاري يا أحبتنا بردا ترى رفت الأعلام الأعلام raɗaɗi to jam'i ne na raɗaɗi kamar ka ce al'alam raɗaɗi baya raɗaɗi raɗaɗi baya raɗaɗi tara da fat suna ta bin juna ta tara ga suna a jere alwila kuma a jere dai wato ma dan duwan da ce yana san sallama tashin farko kamin ka samu kamala in ka ce kana kana kana sanin sallama ka tsaya hanyar annabi sallama kai tsaye ka ce shi kake so to sai ka samu da imtihani daban-daban imtihani bayan imtihani imtihani bayan imtihani ila a samu rashin lafiya ciwo bayan ciwo ko talauci bayan talauci ko kuma bakin jini wancan ya soka wancan ya kika wancan ma ya kika wancan ya soke ka wancan ya zage ka inda ka tsaya annabi sai ka samu da imtihani kuma ba sai da annabi ba ko gona ka ce zaka noma sai ka samu sai ka da imtihani ina ga zama maka sharar masallaci ba ka yi na kasuwa dan Allah ce duk wanda zurunin nan sai hada shi da imtihani da balle kuma cika ka da asalin asalin sirrin gaba ɗayan asalin din gwalagwalan shine annabi sallama yace al'alamu radadi bayan radadi tara da fata suna ta bin juna ta tara ga sunan kuma kana kallon su alwala ga sunan ajere ta tara ajere mun tara kana ganin su alwala akan ajere kuma wata bayan wata wani bayan wani ga imtani na ɗaya bayan ɗaya wa min uzumi ma bi amma saboda manyan zunuban da suke tare da ni duk da haka da karkantu hakika sai na karkata ila bila kuma zuwa tsufa mene me tsufa ka cika sa annabi misali kai gashi matashi ne kana karfin ka me kamata ka yi ka zage da tsaye ibadu tun kana cikin matashi to kuma sai ka tsufa zaka ibadun sosai to shi ne ke nufin misali ga mutane suna ta zuwa ina san salama maimakon in ɗauki halin harin da ke ciki halin kurci halin matasa in ƙara zaka ibadu to kuma saboda damuwa wani lokacin mutum zai kwanta kawai ta bacci saboda damuwa ta yi mishi yawa ya kuma halin tsofaffi kenan shi ne sai kakar na kuma halin tsofaffi halin tsufa ai abin da saurayi zai iya ko wani aiki ne na jiki ko wani ibada ne tsohon yi tsufa da yawa ai ba zai yi ba balle ta mutsufa na mara ilimi daga bacci sai bacci sai fira eh ya ba da labaran da lokacin muna yara abin ta yi na yi ake sai da shi yau kuka zai ka rika ba da labaran ilimi da na annabi na yi ake sai da shi na yi kasan taro kasan taro kasan ahu yake nan firan ba ibada kuma wajen tsohon abi ga ai wani tsohon ba bai kamata ba ga imtihani na tafiya a jejjere wata bayan wata amma kuma saboda girman da ke tare da na zunubai sai kuma da in ƙare da yau ta ibadin sai kuma na karkata ya zuwa irin halin tsufa ni gashi kuma wa malakat aini qarihatu min jalam aini idanuwa na alqarihatu mai cizara mm malakat min jalam bata game da kwalli ba ma'anar shi aini idanuwa na alƙarihatu wanda suke ciwo suke da hijabai ba su ga annabi ba idanuwa nan nawa da suke da hijabai ba su ga annabi ba ne idanuwa na mai ciwon amma yakin jinan ba ta game da tozali ba shine ba ta ga annabi muhammadu ba nan nake nufi kenan idanuwa na na mai ciwo ba su game da tozali ba amma ma'anar shi idanuwa nan na mahajubai wanda ba su ɗaukan annabi ba ko a mace ko a bayyane to kaga idan idan idan nan na ba su game da annabi Muhammadu ba sai salama kuma qallabi sad nafsi min al bayn wal qila wa budu mazari ahibatana mirda wa budu mazari ya ahibatana ya ahibatana ya ahibatana ya ku masoyana ya ku masoyana wa qallabi sad nafsi nafsi zuciyana wakallar bisar mirɗa hakika ta lulluɓa da bargo zuciya na ta lulluɓa da bargo mai kauri na abin da ke mai zuciya ta rufa da bargo mai kauri zuciya na to ta saba da manya-manyan zunubai kaman girman kai da hasada da sauran abubuwan da ke na gama na ujubu zuciya na ta ta lulluɓa da bargo mai kauri su ne manya-manyan zunubai ranar tawalu ne tawalu ne zuciya na ta lulluɓa da bargo shine barguna masu tauri ishara kenan yana magana kamar akan zunubai kenan tawalu ne ta lulluɓa zuciya ta lulluɓa da bargo mai kauri abin da sauci na har ta samu daman wani zunubi ya sauka a cikin ta kun san dalilin amin albayni na suka zo tsakanin nisan gari na ne da garin annabi kaga da a ce a madina nake kullum ga ga annabi wata zunubi ta isa ta samu damar zama a cikin zuciya nan eh min al-bayn saboda nisan tsakanin gari na ne da garin Madina mhm wal qila da kuma kin yin hijira na daga nan Zaria misali kuma garin Madina yace nan zan zauna ne min al-bayn sanadiyan nisan garin ne kuma nabi kuma wal qila kuma ni kuma na kin hijira shine qila na kin hijira in je garin Madina wabu da mazari ga kuma wajen ziyarar nawa shin an salama ya yi nisa shi ta zuciya na ta samu dama take aikata wasu zunubai inda ga ni ga annabi na kullum ina raula kullum ina shabbaki ina assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya rasulullah eh kana zuwa kai sallaman farko amma gafaran zunubanka gaba daya da ina wani zunubi kuma zai zo nan eh balle har su taru balle har su yi ma'aibi balle har su hana ganin annabin kana madina kullum ka kasa zuwa ziyarar annabi shi ne ke nufi da kallabtan nafsiya mirda ya kuma so yana zuciya na labisar mirda ta lulluɓa da bargo mai kauri shine barguna masu kauri isharar zanubai kenan wanda dalili kuwa min albaini to da nisantan zari ne da garin madina walƙila da kuma ni kuma in tashi na in hijira in kuma garin madina in tare kaga da nan da na hijira na kuma tana tare kaga shikenan abudu mazari kuma nisantan wajen ziyara na shine na sallama tara da fatul ala ta tara alal wila wa min uzum ma bi qadra kanta ilal bila wa ma laqat ainil qarihatu min jala muqallab nafsi min al bayn wal qila abudu mazari ya ahibbatana mirda wajadtu azabi fil mahabbati azaban bi farɗi garamin lil mahabbati aujaba walau kana mauti min hayati aqraba sadadtu bi anni la azalu mu'azzaban binar hawakum la udhi wa lahu sharda wajadtu azabi duk wannan azabin nake sha to na same shi ne na same shi ne da wannan sukan da ake min a ce ka cika kaza ka cika kaza ka cika kaza da bakin jini kisa wajen mutane kowa ya ce bai sona da da zuwan talauci kowa ya ce ba zai bani abin da ke hannun shi ba eh da imtani na rashin lafiya wajattu azabi na samu wannan azaban da nake samu shi ne wajen halittu fil muhabbati to ni na same shi ne a azaba shine mafi dadi a wajena wajattu azabi a azaban wannan azaban da ake muna samu shi ne shine mafi dadi a wajena tun ana mun ne bil mahabbati cikin soyayyen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga azabi azaba kuma azaba mafi dadi shi ma shin ba azaban ba mhm lugga kenan an fahimta kuwa wajattu azabi a azaban azaban da ake mun kin muta kowa ne ce na bai so na misali maza ba in ka tsamani salama to kaga da wannan abubuwan imtihanin in dai tsayawa na gaskiya ne ba na ƙarya ba in dai na gaskiya ne sai imtihani ta zo jalala kenan sannan daga baya jamala ta zo sannan daga baya kuma kamala ta zo to shine sai daga nan wannan halin jalalan kenan ruku da annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya zama makka ai halin jalala ne mhm ko ya koma garin madina aka zo jamala aka fito makata halin kamala mhm to daga maka tsaya nashin daga ma sai ka sai ka ga irin wannan abubuwan ya ce sai na kuka sadiqa radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya bi wannan hanyar namu na musulunci ya gabe ta tsaya ba shi da canza hanya ba hanyar ba hanyar ya biyo ba kawai kama da kuma kowa ya ta sanka kawai kowa ta girma ka kowa ta ba kuɗi ba ka da wani wanda sai bai sanka ba kana mumini kuma sai ta jira da ya ba wani mukaddaman shi sai koma garin su daga sai an shekara sai a dawo ya shi alhamdulillah ai kowa da kowa alhamdulillah mun mun samu kabuli mun samu farin jini ai alhamdulillah ba wani damuwa ai ba wani matsala shi to akwai abin da ka boye akwai gaskiyar da ka ɓoye ba yadda za su ƙi gaskiya da ina kuka rafi akan gaskiya kun biya ɓoye gaskiyan a ce game da imtihani ba ko ku bukata mana wani samun imtihani ba annabi adamu an samu shi imtihani annabi nuhu an samu shi imtihani annabi annabi ibrahim an samu shi imtihani annabi musa an samu shi imtihani annabi lutu an samu shi imtihani annabi yaqubu an samu shi imtihani annabi yusuf an samu shi imtihani annabi isa annabi shu'aibu annabi duk annaba na san manzanin nan an san imtani kuma sun kowa kusa da Allah ne kace al anbiya'u ashaddu bala'an fal amsalu fal amsalu fal amsalu wannan yana jawo hankalin duk wani ke cikin damuwa ne inda ka inda kai inda ka tabbatar ka sa annabi cikin zuciyanka ne to imtanin naka ka dauke shi ko tunda annabi saboda annabi ne to ba komai shine ce wajadtu azabi fil mahabbati azaban misali a cikin tausayi Allah ce misali a ce a ga maka za a ba kuɗi iya kuɗi amma za a cire ka soyayya annabi eh eh wani zaka zaba eh ko soyayya annabi misali ya misali ya ko soyayya annabi ba kuɗi ko kuma kuɗi ba soyayya annabi wani zaka zaba ashe in an bar maka ashe an baka an bar maka zuwa annabi sallama ba kudin ashe wajadtu azabi fil mahabbati azaba bare ba tunda da annabi dadi ba a lahira zaka ji dadi ba shikenan ba ashe shine azaba din shine mafi mafi jin dadi mhm an fahimta ko ashe a ba kudi a cire zuwa annabi ko kuma bar zuwa annabi ana kudin sai ka sai kullun na abinci yaya tun ai a ƙa'idan don mai rai Allah ya cire ciyar da shi wa min dabatin fil ard illa ala Allah rizquha ci da sha da yi an ce za a baka alƙawari ne wannan to kuɗi mai yawa a sace misali to a ba kuɗi mai amma a cire maka soyayya annabi eh eh ai wannan ko yin wani kashi mutum ne ya goma ta kashe shin je lahirin da soyayya annabi wajen ta azabi na samu duk azabin da nake samu a azaban azan shi mafi daɗi bil mahabbati tun ana mun ne saboda ina soyayya ina san annabi sallama ina yin saboda ina zurfafa soyayya na ga annabi sallama mm shi zai shi mana cikin sai aya azli dani fa qalbi bihi laja ko yace kai mai zargi na duk abin da faɗa wallahi zai kai ta faɗi wallahi ni fa na riga ne nisa eh na riga ne nisa ban je kira ni cikin soyayya annabi ne yi ta zargi na yi ta yi wajatu azabi fil ma ta azama mm azaba bi fardi garamin lil mahabbati aujaba mm eh aujaba an wajabta min wannan samun imtihanin ne wasu su ƙi ni wasu su zage ni wasu su gaba ɗaya wasu ce ma gaba ɗaya ba sa so na misali in haka misali haka to duk to auja ba abin da yasa aka wajabta mun haka bi farɗe garamin saboda nacewan bege na ne da nake yi lil muhabbati na soyayya annabi muhammadu shi abin da ya sa aka wajabta min wancan damuwan da kuncin da sauransu to da na nace ne cikin begen soyayyen annabi ashe zai gushe kenan ko walau kana mautiya wallahi na nace ma annabi kenan na nace ma ba zan rabu da shi ba ba zan bar shi ba walau kana mautiya ko da mutuwa na ya kasance a karaba shi ne mafi kusanci na hace daga rayuwa na mana ko mutuwa zan yi in dai aka annabi da to ba zan rabu da shi ba kuma ba kuke ba a da haka muke insha Allah muna san annabi ba da mana ko za mu mutu ne muna nan wajen annabi duk abu da ko kashe mana ko kashe mu za a yi muna nan muna san annabi ba za mu rabu shi ba shine walau kana mautiya ko da mutuwa na ya kasance a karaba min hayatiya ita ce mafi kusa da rayuwa na mm sharattu kai ni fa na fa na fa na na fa sharadanta ma kaina na fa sharadanta ma kaina ni kamar kace ni maka na alƙawari shine na sharadanta ma kaina bi anni ni dinnan fa la azalimu azaban ba zan gushe ba ana neman azaba binar hawakum da wutan soyayyan ku ya rasulullah wannan soyayyan fa ya dinka karuwa kenan fa kana salati ne soyayya na karuwa kana salati ne soyayya na karuwa kana salati ne soyayya na karuwa to in ku ga shi wallahi ba ba salatin ba ba zan rage ba sharatu na sharadan ta ma kaina kuma kace ne ma kaina alƙawari na dau alƙawari ni da kaina bi anni cewa ni dinnan la azal ba zan gushe ba mu azaba ana mun azaba binar hawakum da hasken wutar soyayyanku kuma wallahi la udhi'u lahu sharda bazan warware na shardan ba ga annabi bazan tozartar da wannan shardan ba ga annabi shine ga subhanahu ke cewa halabtu lahu bizati inni uhibbuhu widadan safiyan fa huwa nahaji wa mawdiki fa innaka mihrabul wujud wa wajha wa innaka babul wasl lil mutahaqqiqin shaɗar tafiya ni la azalu mu'azzaban in dai saboda sakuni ake mun azaba soyayya nake karuwa mu kuma soyayya karu ne kuma imtiya ni karu soyayya ya karu ta ni karu in haka su bulji ba zan bar salatin ba har sai ran da aka yi hijaban gaba daya to kana cin kana cin kana cin kofi a kai jeji sai kuma kowa da kuma koya saki kuma lafiya ta samu farin jini ya samu farin ciki ya samu wadata ya samu to lokacin ka kai geji kenan ma'ana ka kai gejin ka ko da an kyale ka da mutane ba za ka hallaka ba tashin farkon Allah na san ka ina so ya zabe ka to shine sai saka maka kuncin nan da damuwa da wahala da talauci to yana so ne kai ta ibada shi da kai sai sai ya sa maka bakin jini a wajen halittu gaba daya yace zo nan kai abokin tsira na kai zo nan kai na zo abokin zama na zo nan rabu da su rabu da su ne zo nan kai nawa ne shine ana jalisu man zakarani fazkuruni azkurku zo nan kai kuma an samu bakin jini ga talauci inda duk kai kaman ba ba sauki ka fuka nan kai nan kamar kamar ga kadan kasa ga kadan kaman kai bako ne ka fuka nan ka fuka nan ga wani bakon ma ya fika rufin asiri amma kai ka kaman kamar da duniya kamar ba mai bakin jini kamar kai in yanzu da zamanin ka ɗauko waya ka duba lambobin a ka duba lambobin b e c a b c d e har ƙasar sunayen kaga to waye ma zaka kira wala ka samu wani kuɗi ka gama dube-duben kaf kai tunanin ka gama zaman kaf ka fito waje ko ka ga wane ne za a gani wani ga maɗauci kamar kana cikin kutun tulu ne eh da alwasu Allah ne yake san da ka zo shi ne ga dama ɗin ya samu kawai abubuwan zuwa sauki ka zo na wajen shi kai ta sikiri zikiri salati zikiri salati abin da ke kenan ka zauna da shi to da zaran ka kai gejin da lalle ya san aljannan ka ta samu ka ka ka samu yardan da daga baya ba ka samu shi tsakanin kai da shi ba yaga lalle zuciyarka ta yi komai ibada ka ta yi labor kuma ya ya gyara zuciyarka sai sai fara kuma wani abu da ba yau haba ismin na akwai ci a ismin da na ja na da ina amfani da su ba a fara iri amma ba samu dace ba sai da kama isir iri kaza ba wani sai da kama daga baya wanda ya fi wa'in can ya dan turo maka ne daga dan fara dan walwala to haka yake yi haka Allah yake yi haka Allah ke bayan shi da za gani zaman maka bai samun mummune da sabai damuwa da wahala ba eh da kuma inda za a mu wani fatahi da ganima cikin sauƙi kai wahala ko kama annabi ne to ya sa mishi kai ne kai ba sa maka ba eh to kaji ne ne ce sharadu bi anni la azalamu azaban in dai na ƙara salati ne na ƙara ibada to ya na zai ƙaru kuma so makiya su ƙaru su ta musu rutu to ni kuma zan gushe ba cikin wani azaba zuwa eh ba zan gushe ba bi nar hawakum ana mun azaba da wutan hasken soyayyanku ni ina na kan alƙawari na la udi'u wallahi ba zan tozartar da sharada sharadin da balahu ga annabi in ce ina son annabin in bada kalmar la ilaha illallah muhammadu sallama kuma su kuma daga ba warware ko ko ce da annabi salatu din kuma ko ban samu shi na sai ko sai kuma sai kuma janye to kai baka samu ka janye to me ne kenan kai ye to an ce wani ba Allah ya ji aikin haji da dan shi suna dawafi suna dawafi suna ce labbaik Allahumma labbaik dan da baka bayyane sai an ce la labbaik wala sa'adaika la labbaika wala sa'adaika dan da ya ji haka ya fadi ya sume ya fadi ya sume san daga baya farfado yace lafiya baka lafiya ne yace babu baka ji abin da ka faɗa mana ba ka muryar ta kaba fa a kaba fa ka faɗa muryar ta kaba kaman kace misali kaman ko ce malaku rama ne ko ce zatin Allah ne magana ba amsa maganar naka ba ba amsa zuwan naka ba ba amsa ibadin naka ba la labbaika wala sa'adaika ban amsa maka labbaika naka kuma baka baka ba arziki yace ba dole musuma ba baba kai ma kaji naji mana na kai baka damar ta to irin wannan nazo nan maka ina irin wannan su wajen 40 ba daya wannan ne na 40 din kuma duk zuwa sai an ga mun haka dan yace baba kushin kake zuwa yace tun bazo da Allah wajen waza ni eh ina zan je to wajen waza ni eh shi da sai ba zai bani ba shi wasu ɗaya zan dawo ha in ci sa'a ya bani yana faɗin haka kawai sai ji murya kuma da sabon kuma nan take fa sai aka ce shi duk hajjin da kai gaba da duk mun karɓa kada ka birin na wata wanda ba san Allah ba an dan fara ibada dan kwanaki kadan kai wallahi na yi ma na gaji to na wajen to na ko za ka je ko wajen wa za ka je ba a sa dama ya bakan ba la dafi'a lima qada wala mani lima da ne ka na ce ma annabi da salati ko kana yi gargar ana ƙara kullewa ne yi ta yin in dai salati ne wallahi ba zan bari ba in dai zikiri ne wallahi ba zan bari ba in dai ne wallahi ba zan bari ba qur'anin zikirin salatin nafilolin wallahi ba zan in ko in ko za a mutu a haka shi ne lokanin motiya min hayati a karaba yawa to an ga daga shi shi ko sai kun sai a sako maka amma ka dan fara ka gudu na shi gibri ma ko da zalan da wani zai ya shi ya wuri da wuri da bai sama bai sama bata yi ba ya ce ka yi wurdi ka yi wurdi ya ce ka- ka- ka ci buzu nawa Mm, ka ci buzu nawa ka ci buzu sha biyu ita ko ɗaya bai ci ba ka ci buzu goma sha biyu buzu irin fata ragon nan da ake yi daɗin nan kasan da kashi malamai a lokacin ba da duma ko da lokacin ba da duma ba kafir kashi malamai ke zama to ka taɓa saboda zama kana ibadan ka shiga har har har har buzun gashi shi aka kaɓe har ya zama to ya fashe ya huje shine ka ci buzu ɗaya kenan Mm, ka taɓa ce sha biyu ya ce abinci ko ɗaya ma ban ci ba je ka je ka sake je ka fara ibada haji je ka fara ibada rigi-rigi ce ce mu mun ci sha biyu tun muna matasa kuma har yanzu ban bari ba ta fi kana da barazana ka na ce mishi komai na alheri na wajen an- na Allah ne to ka nema gushi kuma ka- ka- ka- ka gudu sai ka je inda za ka je ka haka yi rushin banza ka mutu a bu- ka mutu a banza kuma a ƙona ka a banza Eh, ya- ya bai da kai zakaru Eh, kana kana kana ƙona zakara kana jin daɗi a ya soyu Kai- kai ma ka ya rashin kunyan zai ma irin yadda kake mara zakaru sharan da bi'an ne la azal mu'azzaban bina da hukumin la uzi'ul hu sharda domin muhabbatukum fil qalbi nurun laha ada biha artaji tamhisazan bil ladzi mada habartukum ilman wa ma kuntum uridan wa ma zultu fi dahari ala sudukum ridan wa ta'zibuhu azaban wa hukumul hawaqis da ce ya rasulallah mahabbatukum soyayyanku ya rasulallah fil kalbi a cikin zuciya nurin haske ne soyayyan shi haske ne soyayyan salama haske ne a cikin zuciya a da'a yin a da laha wanda ke sa zuciyar ta yi kyalkyali Mm, muhabbatukum soyayyan ku ya rasulullah nurin haske ne soyayyan ku bi ɗafin adam ta cikin nurin haske ne a da'alaha wanda yake sa take kyalkyali zuciya dama ce li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah ko abin da abin da ke ake goge shi da shi to ba wani goge shi da goge shi kamar zikirin Allah zikirin Allah kuma ba su zuciya ta taushi ka rika zubar da hawaye saboda girman salama da- da sauran salama in ba kaman salati ba kaman salati in ga mutum a nan ba wayan kuka to a cikin salati ta huda shi ba zikiri ne ba zikiri na sa mutum yi yi tsaro karfin imani ne kawai Yi kar- karfin imani ne kawai ko a ji ko eh, ko a mutu ko a yi rai a ji ko eh amma salati take sa zuciya ta yi taushi haka mutum ya ina ina iya zubar da hawaye ko so tsoron Allah ko so tunanin an sallama mhm muhabbatukum soyayyan ku ya rasulullah fil qalbi cikin zuciya nurin haske ne ada alhad da- da take sa zuciyar ta yi kyalkyali biha albarkacin soyayyan ku eh ya rasulullah biha albarkacin soyayyan ku Mm, biha kuma albarkacin salatin an salama kuma biha albarkacin yaban salama da- da- albarkacin sa ne artaji nake sa kaunan tamhisa zanbi a shafe min zanubaina allazi maza waɗanda suka wuce hababtukum yace tuntunin na so ku Mm, tuntunin na so ku hababtukum na so ku kidiman tuntuni hidiman tuntuni na diwani can kad ahbabtuhu hatta arani ya kuntuhu min qabl an yi halka rabbi wala waqata sai ba ranki ta kad ahbabtuhu haqiqa na so annabi sallama kad ahbabtuhu haqiqa na so annabi hatta arani ya kuntuhu sai naga na zamo shi min qabl an yi halka rabbi zamanan wala waqata tun kam Allah halittu shekaru da zamanai da lokuta Eh, ba ma magana halittar duniya ba da lokutan da zamanan da shi karnoni da shekaru da watanni da kwanaki da mintoci da sakon-sakon da sawani da barsakan to tun kam a halicce su nake sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shi ne mun shi ne mun shi ne ke cewa hababtukum idman na ji an na kirma to wato- wato tun kamun halittu ke na gaba daya Mm, wato dama duwar ga an ya so annabi to tun a can kamun azal azal haka Allah ya san sa annabi Eh, ba anan ne yake samu sai annabin a koya ko ko a sai an iya ba tun dama can da shi aka halice ka Mm, zaki so kirman tantali hababtukum ya zula na so ku kirma tantana fa tun fa alamu zari nake son ku ana duniya kuwa wa ma kuntum uridan har abada ba zan bijire ba ba zan ce na bijire maka ba ya rasulullah Mm, wa ma ziltu fi dahari wa ma ziltu ni ba zan gushe ba fi dahari a cikin zuciyana ma'ana ba zan rabu da kai ba ya rasulullah yace ni a wajena a rasu dakum ina ganin ma ku yi hushi da masoyinku su huda wato ara su dakum ina kuma ya ya rasulullah ina ganin ku yi hushi da masoyinku to rida yarda ne eh ma'ana ko ko an ce ba a sunani ba zan rabu da kai ba ma'anan shi kenan kana salatin ana ƙara kulle ƙofofi kana ƙara salatin wani ja ka ji yawan zunubai ne zunuban ka ya ja maka ba wani zunubi Eh, na ce kawai zunubi ne ka kai kafirai ne A- Allah ya ba su kuɗi eh ka kai kafirai ne duk kafirai duniya sun fi mu kuɗi Eh, kawai jarba ka aiki kaka ce ba za ka za ka wani bari na ce kawai ci gaba a za a rasu hudakun ina ganin hushin ku ya rasu la rida yarda ne kuma wata azibahu ayyin azaban masoyi masoyin ke maka azaba wata azibuhum masoyi misali anafin annabi kenan annabi ya maka azaba misali a can sa- annabi ya maka bulala misali wata azibuhu yin masoyi ya masoyi shi azaba misali kamar a ce mishi bulala azaba ai abu ne mai daɗi Mm, abu ne mai daɗi kuma hukumul hawa hukuncin masoyi da ya ga masoyin shi isa da adalci ne inda ka yadda masoyinka ne bi maka bulala daɗi za ka ji amma ka ya ce wallah duk wanda ya mare zan mare shi Ah, eh, kowa na malami nan amma wallahi in yi mare ni zan mare shi a to soyayya ba ta kai ba misali hatta a wajen samari in soyayya ta soyayya shi na tsananin san budurwa yana tsananin santa to duk abin da sai shi da wani ƙarshe shi bai gani ko yana gani ya je ta ƙi fitowa a maɗansa a ciki ta fito ta kalli ta da yamu har ma kuɗi zai ɗauka ya ba malamai da Allah kuma addu'a yarinyar nan naje sunan ta wance Allah guda a taimaka ko to yarinya sa an karma ka ta wulakanta ka ka nace ka nace kila wasu ka aure ta to ni ka san samu dan imtihani yanci daga annabi ne musamman amsal yanci daga sata annabi ne shi kenan sai sai- sai gudu eh ko ba haka ke bara ba sharu ai da mari da da da duka wa- da konawa da yakushi da cizo ina nan sai da ba ba abin da bai sawa ware kuwa kuma yana ce da lallashi da lallaba ta da duk yanda zai yi kaza take so sai yana jin cin kwai ne da ya je ya siyo yana jin cin nama ne sai ya je ya siyo to kai ka san abu kaza annabi na so me yasa kai ba za ka yi ba dan ka samu shiga eh eh annabi na san kaza musamman salati to me yasa za ka yi mishi ba dan ka samu shiga har ma annabi da kace ce wanda yake so ya fi kowa kusa da ni ya fi ku ya fi sauran yin min salati to kuma ka sani kuma ka fara yi kaso kan gaba Allah na gaji wallahi tun wallahi na dubu kaza nan kwana na kaza ina yi wallahi kallah har yanzu ne kamar kama kar kulkuf ko ko ma ce kullewa ma ah sannu manomi ya je nogu ya je gona haka zai duka ina gyara ciyayi dama ba ciyawa bane eh karshen ta mai karama mi ko ciyayi shinkafa duk ba ciyayi ne ba zai daure da da duk wahalan da zai da sha rana da wane duk wannan ciyayi su yaro kasan jasan dirhami zai fito to ciyawa ka daure ta baka dirhami sai kuka mani wajen salama kasa baka dirhami eh ko kuma wani manomi ne bai wahala a gonan ba to kai kuka kama ne ma annabi kuma ka buka so na gaji ai wallahi na gaji ga su wato fara shi nake yi eh manoma sai ma dariya rajin wanda ba san darajar kudin ba ne ba bai ma san darajar annabin ba Mm. dan kasuwa ne ya kasuwan shi kullum yana asha kokuri da cinikin ba cinikin goma sai ya fita Eh. ya dawo gida ya tofi shi wallahi na ta kasuwa wani haka na wani ko- ko- ko ko ɗari ban yi ba ko kobo ban yi ba to ka to ka ba shawara ba ka ce Allah to ka ba- ka ba ka ba sana'an mana ka ji ka jin da za ku yi da shi Eh, ka sai da shagon mana kawai da kayayyakin ka huta ka jin da za ku yi da shi to don dai dan kasuwa bai da ya bar sana'an shi ba bai da bar kasuwancin ba dai da san in ya batta bai san inda zai je ba to kai kuma ka kama annabi ka ce kuma kai ka gaji mun nema annabi sallama yace wata azibuhu ashe yin azaban masoyi azaban abu ne mai daɗi a inda ka ci kana so a ce ka ce a annabi gaggan ya mare ka ya kake gani Eh? Eh? Eh? na gani don hannun na ya shafe ka ya kake gani Eh? yana fa shafa shi kenan baka baka ba azaban Allah ko dukan kai inda hannun shi ya shafi jinga shi kenan ai sa sabai shi annabi ya bar yin yaki da farko shi yana sanar ai in za ji yaki sai sai fi sai sai za ta gobe shi ma ana yaki da shi sai sabai shi ga suna Allah da zalanu zina tana tana bakar da ya Rasulullah gaskiya mun wannan bayakin da kake gaskiya ya Rasulullah muka zauna kawai don mun fahimta muka jaki gaskiya mun gane ko kamar zamu yi zamu yi tiki ne kawai to muna nan muna kashe suna shafu kafare ne kai kuma ka kashe mutum kuma wanda ka fa kashe aljanna zai je dan ta kuma a hannunka take wanda kashe ma aljanna zai je eh ga sa kyale mu kawai za shi da muka gado da wajen zama karka hutawa amma sun wahar da mu sun wahar da kai kuma kashe su kuma su je aljanna kyale mu kawai mu kashe su je huta hababtukum idman ni kad hababtuhu hatta arani kuntuhu wa ma kuntum muridan bazan bijira ma annabi bazan kace ma o ma kuntu bazan kasance muridan ina bijira maka ba ya rasulullah wa ma zultu kun bazan gushe ba fi dari a cikin zamani na gaba daya ma'ana bazan gushe ma'ana bazan rabu da kai ba ni ala su da kuma ina ga maganin hushin kuma ridan yarda ne wata azibahu kuma yin azaban masoyi ga masoyi azaba abu ne mai daɗi hukumul hawa hukuncin masoyi ya tsada ai adalci ne Hmm. eh mutum ya misali alkali ya zaga an zalunce ka kuma yana son ka sai kira ka ce ka zo ka zo kotu nan yaya eh wani hukunci zai maka ba adalci ba kuma ai zai aka san da kai kai zai kirsa man ne hukumul hawa ya tsada hukuncin masoyi ga masoyi adalci ne kuma sana magana su cewa misali ga uba ya ya duki dan shi ko uwa ta duki danta ai ba ta buge shi din ba ta san shi bane gyara shi ake yi. Mm, gyara ake mishi ana so ya gyara ne saboda gaba ya ji daɗin rayuwar shi kuma a ji daɗin shi a- a duniya gaba ɗaya ganin har lahira Mm, domin habbatukum fil qalbi nurun adalaha biha artaji tamhisa zanbil ladzi madha habbatukum qidaman wa ma kuntum urida wa ma zaltu fi dahari arasukum urida wa ta'azibuhu azaban hukumul hawaqi sada mm kun ce masu yi adalci ne Mm, girgi wani ma yana da matan zaka ji ta ci mishi do- ta mare shi sai ci ga ɗaya ko matan ga ɗaya ɓarayin ba zai rabu da ita ba to don ba zai dirba da ita ba yana da da hanyar da dai a sulhu ma abin da ke so kenan amma kuma mutum ya ce wallahi tallahi in ni ne mata na tamare ne wallahi sai gidan ubanta eh to soyayyar ta ne bai kama shi ba eh soyayyar ta ne bai kama shi ba mm bukatu kana san Allah ya samu kai mutane kace to na zaka je sai ka dawo yace fa an hubbukum qabli fa an hubbukum an gan shi gwan ba an hubbikum qabli mara dahar malawa walau annaha yusala bi har lazal jawa fa fihi wa haqqil hubbi gairuka masawa fala tasha ba'da al hubbi minhum ahal hawa alaihim da dahar ba'da rida su huda an hubbikum qalbi wa dahar malawa ya rasulullah qalbi zuciya na mada dahari matukan zamani gaba daya malawa ba za ta karkata ba an hubbikum a cewa ta bar soyayyanku ne an hubbikum a ce wai ta bar soyayyanku Mm, kalbi zuciyana madadahari matakan rayuwa ma shine matakan zamani malawa zuciyana ba za ta karkata ba shine ba zai karkata ba an hubbuka sai ya bar soyayyanku ya rasulullah wallahi wallahi wallahi ba mu barin annabi muhammad ya ce walau annahu ko da ko lamarin zai kai ga yusulal jawa za a rika kona sasannin jikina bihar laza da kunan wutan laza ba wutan duniya ba ko wutan laza ne za a samu ba za mu bar soyayya annabi muhammad ba fafishi wa haƙƙin hubbi gairka masawa gairka ya rasulullah waninka mana soyayyen waninka masawa bai zauna ba tafiya cikin zuciya na gairka mana son waninka wato in dai ba san annabi ba da san masoyan annabin mana ba kaka ce gari kawo kaka ce misali ba to har sahabbai har matan annabi har iyayen shi har shehu jan har shehu ibrahim har shehu rifai a'a san in kai shi gari ka to wannan ka to ma san san makiyinka san makiyinka duk wanda bai san ka to soyayya shi yake nufi shine gari ka san wannan ka ya rasulullah wato mana san san ka mana san san wannan ka san duk wani kafiri kenan wanda yayi kaurin suna an san shi bai san annabi da duk wani munafiki wanda ga suna san shi bisa annabi shine gairka san waninka ya rasulullah ma sawa bai zauna ba fiya cikin zuciya na wa haqqil hobi na rantsi da girman da san da Allah ke maka na rantsi da girman soyayya da Allah ke maka kuma wa haqqil hobi na rantsi da girman soyayya da kake ma Allah eh nan fa nunu soyayya ne ba ma awaye rantsi da Allah ba na rantsi da girman na da girman soyayya da Allah yake maka kuma na da girman soyayya da kake ma Allah eh ya rasulullah ban san duk wani makiyin ka ban san shi ya kai masoyi kai mana dawo kanka ka samu yadda annabi ko kana musulmi kana mumini kana ibada kana tauhidi kana zikiri sallah azumi zakka haji da sauransu kana salati eh to fala tasha ba'dal hubbi minhum ahal hawa ahal hawa ya kai masoyin annabi Muhammadu shi ne ahal dan uwa kenan ko ahal hawa ya kai dan uwa masoyin annabi an gane ko to ba'dal hubbi in dai ka tabbatar kana san annabi ka samu soyayyen annabi to bayan ka samu mukamin soyayyen annabi sallama to fala tasha sauda fala tasha sauda gana kasan shi falata su da kada kai wani tsoron samun hushi ka ce gana nan ko Allah zai hushi da kai ko annabi zai hushi da kai falata shi su dan kada kai tsoron wani hushi zai faru zai biyo baya alaika zuwa gare ka kada ka zama ma'ana a cewa annabi zai hushi da kai mada dare ne matakan dole lahira gaba daya ba da rida inda ka samu yardan shi shi annabi bai rabuwa da kai sai dan kai ne ka rabu da shi bil mu'minina ra'ufur rahim harisun alaikum annabi yana son kowa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim harisun alaikum annabi yana kwadayin bai shi a san shi bai kyace kowa ya musulunta ba eh to shi dole fa gaba shi ya rabu da kai ba bai shi ya rabu da kai ba eh a sai dai mutum ya rabu da shi ya rida to kenan ya sani shi to kenan ya kawace hanya mm Allah kiyaye mu inda ka inda kai musulmi ne kana church aikin musulunci kana manabi salati ɗaya bayan ɗaya kana shi ila masha Allah kada ka tsawon nan gaba ila ko annabi zai hushi da kai ka koma azaba ka koma kaza a'a shi annabi ba zai hushi da kai ba ba zai rabu da kai ba sai in kai ne ka rabu da shi Allah an salama ce Allah ubangiji ma yana farin ciki da bawan shi in yi in yi sabo ya istighfari to san da kike kadan ka tuba ya fi san da sai san da kike maka lokacin kike cikin halin ibada dan halin ibada lokacin ka ta kama da kila ibadunka ai ko yanzu a mutu a ganin ka ina ina da ina da azumi na shekara kaza ina salari kaza in ko kai ibada lokacin ka in ko in ko ka tuba ka astaghfirullah kanu kenan kai mutun ne gajiyayye kana neman abin ne a wajen Allah da falashi da rahaman shi ka san kai baka kyauta ba to kai wannan tawallu'un to yafi a ce ka kai girman kai da kai ibadu sai baran sai baran ya sarda al'amina fa da sirrul adabi sai Allah akwai imtihani ba sai ma'asiyatun turusu zillan khairun wa da'atun turusu kibran sharrun a darbe kai ta ibadu kai ta ibadu halwa riyalal itikafi wane ne menene amma kuma daga baka na girma ka ganin na fi kowa a duk anguwan nan ba mu ibaduna a duk garin nan ba mu ibaduna kana girma kai ka kaga ka fi kowa kenan to wannan ibada naka ta zama sharri Mm, amma a darabe ka da wani sabo kuma ka yin ka dawo kana ganin yanzu duk garin nan ba mu ba mummuna kaman kai ba mai munan aiki kaman kai kai duk kasar nan ma ba mai munan aiki kaman kai kana ganin kaman kafi kowa lalacewa kan Allah Allah ka mu Allah Allah astaghfirullah Allah astaghfirullah Allah astaghfirullah ka dauka in kaga an yi fari sai ka ce saboda kai ne yanzu za ka saboda zunuban kai ne sa ake wannan farin Allah kai mun gafara Allah gafarta mun Allah kai mun gafara Allah na san ba makin saboda laifuka nan yasa ha ya shafi al'umma aka rasa ruwa to sai ka dauka haka kai eh ba ka dauka kai wani abu da ce ma'asiyatun saban da tursu zillan ta gadar maka da bakin da da da kaskanci kaga cewa kai ba kowa bane kai ba komai bane to wannan ta zama hairin alheri a gare ka ne da'atun tursu kibran sharrin wa ma'asitun tursu zillan khair in ta kamar ilimi ne waye kai bal'amu dan ba'ura eh bal'amu dan ba'ura ta karshen shi ya zama to in ta kamar da kuɗi ne yace ba kamar shi kamar karuna waye kai shi annabi Musa ma da ce ba ba mu ilimi kamar shi aka ce da wajen halluru daga wajen haliru ya ba ka ilimi to annabi kenan kuma gaskiya ya faɗa an ce ba mu ilimin ce ba kaman shi kuma gaskiya faɗa ai to kaga annabi kenan aka aka mai an koya mai darasi akan shi maka ce je ka wajen wani bawana ya san tan aboye ma tan daji can bakin teku to har daga har da guzurin kifi a samu an wahala kai kamar abin abincin nan atina ga da'ana lakallaki na musu na haza na saba ga gani da kai shi wannan wannan wannan da biya sun gudu wahala a cikin ta mm to mursali kenan kalamun lahi kuma kuma ka gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa ce a lokacin duduna ba ba kamar shi a shi ya san zahiri ne bai san abin da ke boye ba a ce jujjan halluru zaman ma bai yiwu ba a lokacin a wani tafiyan ma tarbiyyar ma bata samu ba a wani tafiyan tarbiyyar ma bata samu ba an faɗa imtihani ne gurin imtihani aka fara eh to balle kuma mu an tafi daga bayan koma sannan ya tarbiyya zai fiye na halar ba an huwa bikum kalbi madad dahar malawa walau annahu yusla bihar lazal jawa fa fihi wa haqqil hubbi gairuka masawa fala ta hasha shine shine fala tashi ba da hubbi minhum ahal hawa ya kai dan uwa masa sallama fala tashi su huda kada kai tsoron wani hushi ba da hubbi bai sai ka samu soyayyar su idan ka samu soyayyar annabi ka samu soyayyar sahabbai ka samu soyayyar ahlul baiti to kada kai tsoron wani hushi madaddare ne matakan zamani mm ina ba da zabi bai sai ka samu yardan su alaika to na hore ka dan girman Allah da ka ƙara riƙe annabi Muhammad. Alaika na hore ka ya kai masoyi annabi ya kai ahal hawa to alaika na hore ka dan girman Allah da ka ƙara riƙe annabi ka ƙara salati kan salati ka ƙara ibada kan ibadu ba baharul hawa domin fa tekun fa annabin da muke so ba tekun soyayya ba tekun fa annabin da muke so tekun masoyinmu na wajen hawa ba san zuciya ba ne ba teku ne na san zuciya ba na kwayar zuciya da suke kisa wala tattabi hawa kada ku san zuciya to nan ba na san zuciya ba ne nan na soya ne na masoyin annabi babban harin hawa tekun nan na masoyinmu shi ne annabi muhammad salama tekun nan fa shi danta a ce ta ta a ce an kai ƙarshe sabon abu ne mai wahala ka ce wai ka san annabi tun farko har ƙarshe zahiri da baɗi duk abin da ke da shi ka sani duk abin da sani ka sani duk a mashi ka sani wane kai Fa- wane kai ta bahar hawa tekun nan na annabin nan da muke so ƙure ta ratsa ta ce an kai- an- an ga ƙarshen ta sabon abu ne mai wahala famar rama jaddu duk wanda ya nemi ya ce zai kai ƙarshen wannan tekun to ta jara'a ya ya ko kwankwaɗe kasa bari ruwan da aka cika shi da kofi ne ruwan haƙuri da aka cika da kofi ta jara'a ya kwankwaɗe ya kwankwaɗe ƙurani ina ka samu wannan lugan ya ta jara'uhu wala ya kadu ya siguhu Mhm. ya tajarruhu wala ya kadi siguhu wa yatihil mautu min kulli makan dan kari ce tajarra ma'ana duk wanda ce ya san ilimin annabi gaba daya ya san makamin shi gaba daya tajarra ya ko kwankwadi kasa sabari ruwan hakuri da aka cika a kofi haƙan wannan maganar gaskiya ne wa barduhu da ma ruwan mai sanyi da mai sanyi da mai zafin duk ya kwakwada kuma ya gama ya haƙura dan ba zai sani ba فبهر الهواء صعبا فما رام جده تجرى كسمري حقا انا غن غسيا ne bar duhu da ruwan ma mai sanyi da mai sanyi da mai zafi diya duhuwar ruwa zai sha ya sha ya hakura Mm, ruwan hakurin ba shi Muhammad Badamasi yace saluni ku tambaye ni in dai bayani ya game da annabi nan kuma shadahi kenan ba a san annabi gaba daya amma kan sha'anin annabi ɗabi'un shi ne saluni ku tambaye ni kan sha'anin annabi mukaman shi ne saluni ku tambaye ni sha'anin annabi ilimin shi ne fannin fiqhu ne lugga ne balaga ne hadisi ne qur'ani ne tarihin shi ne daga haihuwa zuwa wafati isa isra'il miraji ne isa mu'jizozi ne in dai kan annabi ne to saluni ku tambaye ni kaga nan sharahi kenan yake cewa saluni ku tambaye ni fal umrin na hada faqadahu domin rayuwar nawa na rayuwar nawa na kusan rasa shi mana su na ga nabi yayi nisa ya tafi ina ga su annabi shi zai kashe ni eh misalin shi nan da yake nabi mm sai shi shi bara ina bin fasaha cikin jami'ul jawami ina cewa ina cewa ara annahu ahmad qatili daga nan ni soyan soyan soyan shi da jani zai kashe ni eh daga soyan shi da jani zai kashe ni don soyayyen ta yawa eh eh da shine sai saluni ku tambaye ni in dai kan sha'anin annabi ne ujib zan amsa muku fal umru na haza faqadahu domin rayuwa na na kusan rasa shi ala na fa ƙara ga muku saurara na fi gafu dama ban ce muku na san komai ba a na sanin sani ne ku sani fa inna baharal umri suwa tekun rayuwa na adraktu haddahu adraktu haddahu na da karshen shi fa na da karshen shi ma'ana shi ai ya san cewa zai mutu na da tana ce kullu man alaiha fan ya ke nufi ai ya san cewa zai mutu adraktu haddahu na da karshen shi ina ma'ana na san karshen shi tunda karshe dai kowa sa zai mutu dole dai ya ke nufi mhm gashi kuma ni na tabbatar wa ma nazarat aini li bahar hawa shadda aini idanuwa na wa ma nazarat shadda bata hango gefen karshe ba bata hango gefen karshe ba li bahar hawa na tekun wanda muke so Mm, na tekun wanda muke so misali ko nan kaje Lagos ka tsaya kana kallon teku daga nan gefen ka ci kana ka ka hango karshen gefen can wa daga wannan gefe kace ka hango karshen wancan gaban to tekun Lagos kenan namu na Najeriya ko tekun Bahar Maliya ko ba ko Bahar Mahidu ko tekun Saihun ko Jehun ko Dijla ko Nil ko Furat eh ka ci ka hango karshen ta sai to wa ma nazar aini idanu nan bu su hangi shadda gaban karshen can ba libahar hawa na tekun wanda muke so kaka ce na tekun san zuciya ba hawa san zuciya ba na teku wanda muke so shine annabi Muhammadu shine annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Mm, wannan kalmar kuma ina ka dauko yace wa ma nazar anil bahrul hawa shadda dan dace kuma ko fa bahar hawa saba fa maramu jadduhu shine qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada mhm eh ati ba ma annabi ba me nisan qur'ani ma a ta- hada- a tare tekunan duniya gaba daya tekunan duniya gaba daya a mai da su tawada itatuwan duniya gaba daya a mai da su alƙalma mutane da aljannu da mala'iku da ruhanai da zama to marubuta har duniya ta ƙare ba za a iya ƙare ki fassaran alƙur'ani ba ita ƙur'ani ko ta fito ta bashi annabi muhammadu to shi kuma yaya shi kenan me Mm, da ya annabi kenan to sai na shi zaki ba mu sani shawara ko da yaushe mun samu ƴaƴa maza mu dinga samu sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka samu da samu samu sunan Muhammadu ka samu da namiji samu shi Muhammadu sai bara sai in zan samu ƴaƴan sun kai dubu duk sunan annabi samu shi samu su Muhammadu Muhammadu dan dan shi yafi ko Muhammadu Mustafa ko Muhammadu Muhammadu ko Muhammadu Murtala Muhammadu Muntaka Muhammadu ga sunan dai ko Muhammadu Muzammil Muhammadu Mudassir Muhammadu Daha Muhammadu Himdiya Muhammadu Kusan ko irin su Abdurrahman sunan annabi ne Abdurrahim sunan annabi ne Abdul Malik sunan annabi ne Abdul Ab- Abdul Quddus sunan annabi ne Abdul Salam sunan shi ne Haizu Abdul Rashid Haizu Abdul Sabur duk sunayen shi ne duk wanda ka sa in kiyama ta ta za ce kowanne ya ja- baban shi da ne su je su yi aljanna ba hisabi ba iqabi Mhm. Jiya ya. Eh? Za mu ji amfani ba? Jiya mun bayani akan salama, sa sun annabin, nake zama wa jalabi, ni nake zama wa dafa'i, kuma mun faɗi wasu daga cikin fa'idodin shi daban-daban ko? Yanzu sai ne bukatun na jiya tunda ba sai mun maimaita ba. Kuma na ga musu wasu daga cikin manya-manyan bayan Allah wanda aka samu sunan annabi sallama Muhammadu suka amfana. Ta sunan ya amfane su haka ne ko? yau ma ga tsari nan akwai wani shehu muhammadu za'afarani shi ma ya samu albarkar sunan annin muhammadu shehu muhammadu za'afarani kasan me yayi babban wali ne ya samu albarkar sunan nan na muhammadu shehu muhammadu za'afarani da dalan wata rana ya je wajen irin masu da rake din nan rake wannan rake wannan na sha ya ce salamu alaikum na zo gaban rake ne ya ce mishi gai sauri nake an kya baka kai wuri ne shanki a baka sai gaba kawai yana yana gaba taki uku hannun shi kawai goyo hannun dama gaba ɗaya hannun kawai sai ta balle bal ko ta faɗo ƙasa ba duka ba zagi ba wani abu ta faɗo kawai dama da hannun dama yake yankawa yake yake yake yanka raken sai ta faɗo sai ya ɗauka sai ihu ya zama shi ya ba shi haƙuri ina ba shi haƙuri ya ce to shi yanan yanka na ke ba zan iya bane za ka ba da zan bayar sannan zan sannan shi mahmudu zafara ni na karɓar hannun kawai sai manna ta da mannawa da mannewa Eh, shi mahmudu zafara ni aka ya samu albarkar sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tsara ko abashi akwai wani babban wali babban sharifi jikan annabi sallama al-shehu al-imam muhammad al-jawad ne dan imam aliyu rida eh, imam muhammad al-jawad radiyallahu anhu shi ma ya samu albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma san me yayi ya bar bagadada zai je madina ya ziyara annabi to da zo bayan gari na bagadadan kama ce bakin boda akwai ta masallaci masallaci kuma akwai haraba a haraba kuma akwai akwai ta tsohuwar mangwaro gaba ɗaya irin kam- mangwaro a cikin ma- kama ce namiji ne kuma ta tsufa ta bushe ta ta ta kafe imam muhammadu jawad zalanu aka mishi ruwa sai zauna a gindin wannan mangwaron sai ya alwala ya tashi ya shiga masallaci ya je masallaci yana fila raka'a biyu raka'an farko da fata da zaja na sallallahi raka'a na biyu da fata da kulhuwallahu da ya kammala ya yi masa sujudu guda biyu da niyan gode ma Allah sujudu shukuri da niyan gashi Allah na shi yau zai je zai ci annabi sallama ashe an baka ni'ima babba Allah suka yi godiya gode ma Allah sujudu shukuri daga cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a cikin sujada to yayi sujada na farko ya dago kuma ya ƙara sujada na biyu sujudu shukuri baicin ya sallama daga sallan nan ya addu'a ya fito ya aka aka raka shi to gari ya waye ko sai ga wannan mangwara ko gaba daya ta ta yi zama danya ta yi ganyaye ta yi hore har ta yi ƴaƴa da adaran kuma har sun fara kakabowa ƙasa nunan nan saboda nuna har sun fara zazzagowa ƙasa aka dinga farin ciki aka ɗibi mangwaro aka na ana sha kuma mangwaron ga zaƙi ga daɗi kuma cikin kuma cikin mangwaro gaba ɗaya ba ko ƙwallo Eh. mangwaro ne kuma ciki ba ko ƙwallo ƙwara ɗaya kuma duk shekara tana yi sau biyu eh saboda imam muhammad jawad ya alwala a wajen saboda ku samu ƴaƴan ku sunan annabi muhammad a amfana ga shiga aljanna ga ga shiga ni'ima a duniya ga- ga ni'ima a lahira mm ni koyi da shi mu shi ibrahim ya fara da anhu wanda fada ce shi kowa ya dubu zai samu za ka ga shi duk muhammadai ne muhammadu wani muhammadu wani muhammadu wani dan fari sunan shi abdullahi an sunan annabi ne ko eh wannan wulan maqam abdullahi man da fara bi abdihi dan shi nabi shi tijani shi ahmad tijani ahmad wan bashiran da sunan yatin bai da ismuhu ahmad mm kaɗan kenan ga jin labarin ɗaya daga cikin wannan manyan bayan Allah a ƙara wani akwai shi Muhammadu Mansur Ad-Dusi shi Muhammadu Dusi Rajalanu shi ma babban wali ne me me shi ma a faɗin a faɗin shi zamanin shi lokacin ba agogo ba rediyo irin na yanzu da za a ce misali an yau kaza ga wata misali haji arfad da rana kaza tara ga wata shine arfad kaga zan ana faɗi a- a rediyo ko kafafen yaɗa labarai a nuna a waya in azumi ne ga wata ya tsaya yanzu ana gan ana gan arfat da lokacin ba a gana su da a zai su tafi a ƙasa kawai ila ma sha Allah an sun kai shikenan hajji da su sun samu to sai ana magana a nan garin shi ana cewa to iko Allah koyo shi ne arfat wannan cewa yau ne wannan cewa gobe ne to sai ai jiya ne ma aka aka arfat sai ya shi Allah a taimaka da Allah wai shi ne arfat yace bari zo shiga cikin ɗakin shi kawai ina shiga ɗaki sai ta yau ne arfat din yau ne arfat ya shi aka ka sani ce na roƙi Allah ne nuna mun na ga ma alhazan gasu suna tsayon arfa gasu ina kallon su Mm, mhm, gasu ina kallon su shi Muhammadu Dusi da Jalanu a ƙara wani mi- masanin hadisi na shehu Muhammadu bin Aliyu al-Hakim at-Tirmidhi Tirmidhi mai lissafin na hadisi din nan Tirmidhi al-Hakim shehu Muhammadu Tirmidhi da Jalanu eh kasan ya ce shi ma ya ga Allah a bacci wajen so dubu ya ga Allah a bacci so dubu yau turmizi abu wani ba ta gan shi so ɗari eh, ya ce ya ga Allah a bacci so dubu turmizi wannan namu shi ne littafin na na turmizi nan na hadisai sai kuwa littafai guda biyu ɗaya sunanta ilalin shari'ati illolin da aka cusa a cikin ilimin shari'a a cikin ilimin addinin musulunci hadisai na ƙarya da aka yi su to duk ya wawware su ya ga annabi ya tamishe su duk wannan bai faɗa ba kuma ya littafi na biyu musamman akan hatimu hatimul awliya kan zuwan shehu tijjani Mm. littafan nan guda biyu ya yi su sai samu imtihani da mutanen zamanin shi waye bayan da akan shehu tijjani da manyan waliyai sanar cewa ya fifita waliyai akan annaba shewa Muhammad bin Ali a hakim a Tirmizi Muhammad Tirmizi kenan ya dake littafin nan guda biyu zai bakin tau kawai ina zuwa kai sai watsa su yace Allah ka ba wani ijiya nan abu nan gaba in wa'annan sun bar duniya Allah ya taso da masoya waliya masu annabawa masoya sharifai Allah a bai- a bai- a bayyana musu da littafin yana watsa haka sai ga kuma hannaye guda biyu ashe hannayen sarkin aljannu ne shehu alhaji muhammadu alƙaƙawi arzalanu shi ne ya zo a shehu alhaji muhammadu alƙaƙawi sultanar jinni ya zo da shi da sarkin malamai a shehu alhaji a ya'ilu su karɓi littafan da sai da mutanen zamani suka suka ƙare sannan sai a- sarkin aljannan ya zo ya zo ya turo littafin bakin hanya bakin kogi na aka zo a karɓa a gani ana ta manna duk aka aka sazame su a baƙasa yanzu hatta ni ma din nan wannan na shirya jani ina da ita Mm, sunan ta al-hatamu Mm, hatamul awliya turmizi yayi ya samu wannan sirrin ba sai da aka samu sunan annabi muhammadu almajiranku almajiranku almajiranku Usman Idris Bazaria Assalamu alaikum La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه ربنا